الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وقروء المحو وكل ما يسراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد أنواع فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mahaliccinmu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin litinin sha biyar ga watan ramadana hijiran manzan rama sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina na da shekara 445 wanda ya daidai da 25 ga watan uku shekara ta 2024 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya kara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta marigayi alhaji halilu ɗan iya community center masallacin juma'a wanda yake dogire a jimeta jihar adamawa domin ci gaba da karatun littafin Allah subhanahu wa ta'ala a littafin da duk wanda ya ruko da shi babu shi babu tagumi babu shi babu shiga kunci da yardar Allah daidai gwargwadon rukon da kai masa daidai gwargwadon yadda za ka ga albarka da alkhairi da natsuwa a rayuwarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da yi ma wannan littafi kyakkyawan ruko irin rukon da Allah da manzansa suke so a ma wannan littafi mai albarka Allah idan mun yi ka karba mana kuma ka bayyana albarkar wannan rukon da muka yi ma littafinka a cikin rayuwarmu da maganganunmu da zukatanmu da kwakwalenmu da gidajenmu da hidindimunmu na yau da kullum har hasken wannan littafi ya bayyana a kabarinmu bayan komawa gare ka ya bayyana a filin kiyama kuma ya zama jagoran mu zuwa jannatul firdaus Allahumma amin akwai ga takardu an miko mun guda biyu yanzu ake cewa wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam malan tambaya ta ita ce naji wasu na cewa a sallah sani Allahu liman hamidahu shin wannan daidai ne sami Allahu wannan kuskure ne sami Allahu ai daga sama ne sami'a yasma'u sama'an fa huwa sami'un yasma'u ma huwa masmu' ji ji kuma shine as-sam'u mimun ne sinun da mimun da ainun saboda haka sami'a ne Allah ya ji sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji kuma yana ji kuma zai karba ibadar da aka yi da godiyar da aka yi masa sau da aka cewa sanni allahu kuskure ne kuma wannan tambayar ta tuna min tunatarwar da ya kamata a yi mai matukar muhimmanci muna yin kuskure da gaske a cikin wasu daga cikin lafizan sallah ko lafizza na misali daga kabbarar daga zuwa zikirorin da ake yi a cikin sallar akan samu kurakurai to yana da kyau jama'a mu gane cewa ita sallah tana daraja ne idan an yi ta irin yadda Allah yake so a yi ta idan kuma an yi koyi da manzon rahama sallallahu a cikin ta sallu kama ra'aytumuni usalli ai wa qulu fiha mithla ma sami'tumuni aqul waf'alu fiha mithla ma ra'aytumuni af'al ku yi sallah yadda kuka ga ina sallah ma'ana an, an ambaci yadda kuka ga saboda gani shine abin da ya fi bayyana kana ganin dukawa kana ganin dagowa kana ganin kaza to amma ba gani bane akwai abin da ji ne to amma a irin wannan babin gani shine jagora sai a ce kawai abin da ka gani saboda haka a magana ce da kullun za a iya cewa abin da ka gani amma ana nufin abin da ka ji ne ko saboda haka ya manzan rahama sallama me yake cewa a cikin ruku'unsa in zai tafi ruku'u me yake cewa in ya dago in ya sujada duka waɗannan abubuwan jama'a an taskance su an ruwaito mana su mun fahimta an nakalto sahabban manzan rahama sallallahu alaihi wasallama sun bibiyi sallar manzan rahama sallama babu wani abin da ba a ciro ba duk abin da kake bukata an ambata to ولم أرى من عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام babu aibin da yafi zaka iya abu zaka iya koya zaka iya fahimta amma kake hmm? da zo wani ban Allah mun hada a wani waje sai mun tambaya akan sallah to sai na bashi amsa da na bashi amsa sai yake cewa kai malam al'amuran sallan nan da fadi fa nace a babba kuwa manga babba ne sosai ya wuce yadda mutanenmu suke cewa ai karatun sallah ai karatun sallah yawa gare shi ai volumes ne da mujalladat manyan littattafai ne karatun sallah mun fahimta saboda haka lamarin sallah yana da girma ya ishe ka ka gane girmanta yadda manzon rama sallah da za a bashi ita sai da aka ce ya je sama ya karbo sannan jibril alaihi salam ya zo a farkon al'amari suka yi ta yin sallah da manzan rahama sassalama a farkon lokaci da ƙarshen lokaci manzan rahama sassalama shi kuma da ya yi sallar sai ya dinga waiwayen sahabbai yana cewa sallu kamar ra'aitu muni usalli ku yi fa sallah kamar yadda kuka ga ina yi ga hadithin irje fa salli fa innaka lam tusalli wanda yazo yayi tsiban kuciya yayi cip cip cip ya tashi ya zo ya gaida manzara masu sani ya ce a'a je ka yi sallah don fa ba ka yi sallah ba ba mechanical routine ɗin ba ne da ake gani a'a akwai yadda ake yi ta ɓangaren hushu'i da natsuwa da da da da ruku'in sujada da abubuwan da ake faɗa bawan Allah ya ƙara komawa ya je ya ɗan ƙara kyautatawa kai ne a ce ga annabi sassala yana kallon ka kana sallah sallallahu alaihi wasallam me za ka yi kaga sai karshen abin da za ka iya bawan Allah nan ya koma ya je ya ƙara sallah ya zo wajen annabi sassala ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah ba kai fa sallah ba ya ƙara komawa almarratu thalitha karo na uku ya je ya ƙara kyautatawa final ko end of discussion kenan ƙarshen magana abinda zai iya yi ya gama ya dawo annabi sana ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma fa kai sallah ba a fa yi sallah ba har yanzu ku duba lafazin wallahi ina faɗan lafazin ina jin ina ƙara san annabi sallallahu lafazin mai daɗi irji fa salli fa innaka lam tusalli bai ce irje fa salli kai baka iya sallah ba baka iya kai wani iri ne fa innaka lam tusalli amma aunin shari'a fa baka yi sallah ba har yanzu kuma na san kana so a karba to je kai irin wacce za a karba mana yace wallazi ba'athaka bil haqq la uhsinu ghayraha sahabban manzon Rahama sallallahu wato ba ai dalibai irin su ba su kuma babu boye boye babu kai yanzu nan kai za a biya maka karatu ka san baka gane ba za ka ciccire ka mulmula ka tafi kai deceiving kanka a'a su ba sa haka wallazi ba asaka bil haqq na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya sarkin gaskiya la uhsinu ghayraha wallahi abinda zan iya yi kenan ba zan iya yin sallar da tafi wannan kyau ba dan Allah shi kuma bai kawo bai kawo cutar shi inda za a bata magani ba sai aka fara masa tilawar yadda zai sallah shine yanzu kake cin albarkacin wancan sallar tashi da bata yi ba kake cin albarkaci yanzu kai kuma da kake iya yin sallah don an nakalto maka mai mazara masu sallah ya faɗa masa so duk lokacin da ka kabbarta sallah bawan Allah ka rika tuno irin waɗannan lafizza na manzon rahama sallallahu da yadda Allah ya girmama al'amarin sallah kai kokari ka kamanta ta ka kamanta kyautatawa cikin lafazinka cikin ruku'unka wasu wasu bayin Allah Allah idan ka ga yadda suke sallah sai kai kanka sai ka rika jin kunyar Allah ka san sun fi ka iya sallah sallan nan iyawa ce jama'a wai khushu'i natsuwar they are doing it devotionally irin tsantsanta ibada irin wannan sallar ita ce take ba da natsuwa ita ce take sanya kwarjini a fuskan mai yinta ita ce take zama garkuwa tsakaninka da abokanan gaba su rika tsoronka saboda mai saboda kana murza goshinka gaban mahalicci irin murza wadda yake so irin wannan sallar ne ake samun kusanci ga Allah da ita kalla la tuti'hu wasjud waqtarib fa kullama sajadta lahu kullama iqtarabta minhu mun fahimta irin wannan sallar ita ce tanhanil fahsha'i wal munkar irin wannan sallar ita ce take zama haske a zuci haske a kwakwalwa haske a rayuwa haske a kabari haske a filin kiyama shine hasken da aka ce yas'anu ruhum yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'anu ruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakum mun fahimta da aka mu kula da al'amarin sallah ka waiwayi sallar ka ka waiwayi sallar iyalanka kana zaune tana sallah ka rika duba a'a hajiya hafsi hajiya ta bawa hajiya talatu dan gyara ruku'un bai fayi ba bai miƙe ba a'a kan yayi sama kaza da sauransu sujadarki ba daidai bace amma fa ya za a kai wannan kai ala gafarta malam kai ma baka sani ba in ko kuma ita din sallar tata ita ce malamar taka ana tafi ka iya sallah kaga kai ne yanzu a rika cewa kai mai gida akwai dan sake fa akwai dan gyara yara suna sallah a sa ido akan yadda suke sallah wannan yana da kyau yana da matukar muhimmanci wannan balarabe ne assalamu alaikum ya doktor inni uhibbuka fillah wa as'alullaha an yunawwira wajhaka yawma tabyaddu wujuhun wa tasuddu wujuh amin addu'a yayi amma mai dadi yace ina son ka dan Allah kuma ina roƙon Allah ya haskaka fuskar ka ranar da wasu fuskoki suke duhu wasu kuma su yi haske Allah ya azurta mu da hasken fuska ranar tashi alkiyama gaba ɗaya da mai addu'ar da wanda aka yi addu'ar da kuma halarta da masu sauraro da ‘yan uwanmu da malamanmu ‘ya'yanmu matanmu zuri'armu iyayenmu waɗanda suka rira mu gidan gaskiya masu rai dukkanmu ya Allah don tausayinka da rahamarka da jin kanka da karamcinka ya Allah ka haskaka fuskokinmu ranar da wasu fuskoki za su yi haske wasu su yi ya Allah ba don halinmu ba sai don rahamanka da jin kanka ya Allah tare da mu akwai zinubai da yawa ba wanda ya san su sai kai muna aikata su dare da rana amma muna da yaƙini da kyautar zaton kai mai rahama ne mai tausayin bayinka ne ya Allah ka tausaya mana ka kankara zanubanmu ya Allah ka sanya ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda za su dace da rahamarka da jin kanka da ‘yantuwa daga wuta a wannan wata mai albarka Allahumma amin idan ba a manta ba a majalisin da ya gabata ba mu gushe ba muna bayani akan aya ta uku ko ta hudu a cikin suratu al-munafiqun inda muka koro bayani a ƙarƙashin hasken fadin Allah subhanahu wata'ala ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun dhalika bi'annahum amanu thumma kafaru fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun anan muka tsaya a dan maimaita waɗannan ayoyin guda biyu su zama matashiyar mu sai mu ci gaba insha Allah
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayani a cikin waɗannan ayoyi guda biyu masu albarka irin rantsa-rantsan da munafukai suke yi, wanda wannan ayar tana tabbatar da cewa shi munafiki saboda bai san darajar wanda yake rantsewa da shi ba, shi yasa rantsuwa take masa sauki. Shi yasa yawan rantsuwa kuma ba sufan mutanen kirki ba ne. Yawwa, rashin yawan rantsa-rantse, wallahi, tallahi, wallahi, tallahi, billahi, a'a. ana so ne rantsuwarka ka rika barinta akan manyan abubuwa yanda dirran da kai za a samu natsuwan cewa fa magana ta girma ai wani har rantsewa yi amma idan a majalisar ku ta minti 30 ko awa ɗaya kai rantsuwa so 30 duk minti ɗaya rantsuwa ɗaya ko kuma duk minti biyu rantsuwa ɗaya kai rantsuwa so 15 wallahi kaga wani ai wallahi yayi kaza ai haba to wallahi ta zama nan da nan ake ambatanta sai ya kasance shi wannan lafazin bai ba da tasirin da ake bukata ana so ne duk sanda ake magana sunan Allah ya gitto kowa ya ji a jikinsa cewa an ambaci sunan Allah mun fahimta shi yasa manzon rahama sallama ya hana rantsa-rantsa ga yan kasuwa a wallahi ai ba nima ba haka na siyo ba ai wallahi an taya haka nima ban bari ba duk baka bukatar wannan baka bukatar wannan kawai zaka siyar ka siyar ba zaka siyar ba shikenan amma kai ta rantsewa akan cewa kaza a a nima ba haka na siyo ba yana rage albarka a cikin kasuwancinka na fata mun gane to amma shi munafiki dama zuciyar dauke take da munafunci kuma bata san girman Allah ba shi yasa take munafincin inda akwai sanin girman Allah ai da zukatansu sun san cewa Allah masanin abin da suke dauke da shi ne da ba za su yi firici da abin da sun san zukatan ba haka suke dauke da shi ba to shi yasa suke yawan rantsewa yasa a Qur'ani zaka ji ittakhadhu aymanahum jannatan ko yahlifuna lakum wa yahlifuna kaza kaza rantsa rantsa rantsa rantsan su da suka yawa اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون wannan ayyuka da suke yi na kauda kai akan tafarkin Allah da rantsuwa akan ƙarya da ɓoye munafunci da bayyana addini duka waɗannan ayyukan ayyuka ne munana waɗanda a ɗabi'ance da a hankalce da al'adance da a addinance da wajen mutane masu dattako dukansu munanan ɗabi'u ne dalili kuwa shi ne duk abin da yake mummuna a wajen Allah to tabbas mummuna ne a ga duk wani tsaftataccen hankali duk abin da yake mummuna ne a wajen Allah tabbas abin kyama ne ga duk zuciyar da take da tsarki shi yasa kamar ƙarya dinnan da aka faɗa wallahu ya shahadu innal munafiqina lakadibun shi yasa akwai bayin Allah da tun kafin manzon rahama sallama ya bayyana a matsayin jakada na Allah subhanahu wataala a saukar da haramcin ƙarya akwai mutanen da tun a jahiliya period su sun fi karfin su ƙarya saboda me dalilai da yawa suna ganin yin ƙarya ragwanta ne so shi jarumi ne me yasa zai ƙarya suna ganin yin ƙarya aibu ne abin kunya shi kuma bai yadda ya yafa rigar kunya rigar abin kunya tare da shi ba wanda haka shi yasa ba su akwai waɗanda har suka yi rayuwa suka kai arba'in hamsin kafin zuwan manzara masu salam ba a taɓa ruwaito sun yi ƙarya ba daga cikin irin waɗannan akwai abubakar rabbi allah ƙarya sam kaga shari'a ta kyamaci ƙarya sannan kuma tsabtataccen hankali tsabtatacciyar ɗabi'a ita ma tana kyamatar ƙarya ko yanzu ko mutum ko a yanzu duk wanda yake yawan ƙarya shi zai rika jin cewa sanda yake ƙaryan akwai wani nau'i na raguwar jarumtaka tare da shi saboda me bai wuce in kayi in ka ce kayi ba wannan jarumtaka me zai faru to ayi hakuri kuskure ne me zai faru to zan biya me zai faru wallahi ban kyauta ba me zai faru to ayi mun hukunci duka jarumtaka ita take sa haka shi kuma jarumi bai kirga shi a matsayin aibu ya san yayi abu ya ce bai yi ba yin hakan shine yake nuna rago ne amma shi jarumi zai tabbatar yayi zai tabbatar yayi me zai faru to wannan kuma sai a duba innahum sa'a ma kanu ya'malun lafazin ya'malun yana nuna continuously suna yi kuma munafikai ba za su canza zani ba za su yi abin nan an kawo shi a matsayin fi'ili mudari'i wanda ake yin shi saboda haka har yanzu aikinsu na ci gaba kuma zai ci gaba haka suke ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون من أنبتي ما أنر فطبع على قلوبهم wanda yake da alaka da saba ma Allah da yin abin da Allah bai so wannan sai ya haifar da sha makantar da zukatansu akan su ga duk wata kofar haske aka kulle ƙofofin da alkhairi zai isa zuwa biranen zuciyarsu saboda haka ko alkhairi ya zo sai dai ya kewaye zukatan ya wuce amma ba zai shiga cikin zuciyar ba wanda wannan babbar masifa ce daga cikin manya-manyan masifun da suke samun zukata balma babu wata masifar da ta kai wannan masifa ya kasance an yunke zuciyar an kulle ta an mata tambarin lalacewa ta zama kurmar zuciya babu numfashi babu hanyoyin jinin imani a cikin zuciyar duk wani abin da zai sadar da zuciyar da alkhairi zuciyar ba za ta gani ba lahum qulubun la yafqahuna biha ga zuciyar amma ba za su iya kirdado ko su fahimci wani abin alkhairi ba mun fahimta shi yasa malamai masana zukata suke cewa karka raina zinubi karka raina saban da kake ma Allah dan babu mamaki wani saban ya zama tasirinsa shine ya kulle maka kofofin alkhairi na zuciyarka shi yasa so da yawa duk lokacin da mutum ya lizumci wani sabo sai ka ga wannan saban ya fisgo wani saban kuma banda wannan mun fahimta to haka zai ta taruwa zai ta taruwa har ya bayi zuwa ga a kulle ƙofofin alkhairi haƙƙin wani zaka ci wani abu zaka yi ba daidai ba sai ka ga kirikiri sallar asuba ta koma maka masifa da ƙyar kake sallar asuba me dalili faku biya ala kulumi wani tsatsa ce ta wani zunubi ta cimma mutum warai ka ga kayi kayi ko yayi ba kai ba yayi ko shi waye yayi yayi ya rika sallar asuba cikin jami'a amma wallahi ya kasa sai irin ta dan Ramadan din nan da ake saboda sahur idan Ramadan ya wuce shikenan ruwa ya koma magudanar sa shikenan sallar sai shida da rabi sai bakwai wasifa ce duk lokacin da zuciya ta cika da alkhairi da san Allah da yin abin da Allah yake so to daga cikin albarkar da ke samun gabbai sai ayyukan alkhairi su zama mata masu sauki duk lokacin da zuciya ta cika da saban Allah da fito na fito da Allah sai kaga ibada ko mun kankanta ta tana ma gabbai wahala wasa'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un zukatan da suka san Allah suka san za su koma ga Allah suka san akwai hisabi suka san akwai rayuwar kabari akwai kaza akwai kaza suka san mala'iku na daukar record suna taskance ayyukansu to irin waɗannan zukatan sai kaga sallah dadin ta suke ji ba su dauke ta a matsayin nauyi ba amma akasin haka sallah wahala take musu cikin awa ɗaya cikin awa biyu sai ka ji wani bawan Allah ya yi wani aikin alkhairin da sai kai wata ba ka yi shi ba me dalili kila akwai wani sako ne da ya zama shamaki tsakaninka da ka ji saukin ibada shi yasa mu lizumci istighfari akan zinuban da kake iya tunowa da waɗanda baka tunowa babu mamaki wani zunubin ya zama sanadiyar samar da katanga ko shamaki tsakaninka da aikata aikin alkhairi kamar yadda waɗannan munafukan gashi suna ji suna gani kunnuwan suna ji ana karanta waɗannan ayoyin faqbiya ala qulubihim inda sun ga dama su ce ba haka bane bari mu yi da gashi amma ina da yake Allah ya san abin da zukatan ke dauke da shi na rashin imani shi yasa aka yi sheda akan abin da ke faruwa kuma ba su isa su karyata ba Allah ya kare mu na'am akramakallah وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة na'am يحسبون كل صيحة عليهم Hmm.
هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون Hmm.
سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين jazakallahu khairan wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum Allah subhanahu wata'ala yace idan ka gansu physical appearance ɗinsu a zahiri haka abinda zaka gani su waɗancan masu zuwa majalisinka masu zuwa wajenka suna rantsa-rantse amma zukatansu na ɗauke da munafunci to idan ka gansu kuka haɗu da su to jibuka ajisamuhum yanayin ƙirarsu abin sha'awa ne masu siffa mai ban sha'awa mai ɗaukar attractive appearance kenan ma'ana siffa mai jan hankali kyawawa a zahiri to jibuka ajisamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim sannan idan suka yi furici da magana farfesoshin iya magana ne suna da fasaha suna da zalaka suna da adan zance sai dai ka annahum khushubun musannada inda giza ke saka kwanko ne wannan kwalin da kake gani shine kadai abin da yake kamar mai ma'ana amma ciki yayi ne da juji ka annahum khushubun musannada kai ka ce a itatuwa ne ko katakai waɗanda aka jingine su da gawo yahsabuna ko yahsibuna kulla sayhatin alaihim duk wani motsi duk wata iskar da za ta kada duk wata ayar da za ta sauka duk sanda za a ce ku zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran ku duk sanda za a ce za a yi huɗuba duk sai su dauka za a tona musu asiri ne sai su ɗauka za a kifar da daular su ne sai a ɗau za su ɗauka za a bankaɗo black box ɗinsu ne na zuciya yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum in ba su ba waye abokin gaba wannan uslubi ne wanda yake nuna tsananin gabar da suke ma manzara masu sallam suke masahabbai suke ma musulunci humul adu gabatar da hum al'adu yana da ma'anar cewa idan ba su ba waye kuma abokin gaba idan han- yatsunka ba su kirga su a matsayin manya-manyan abokan gaba ba to wa za a kirga kai ka ce duk wani abokin gaba ba su ba ma ya koyi gaban ne daga wajensu da kutungwila da makirci fahdharhum saboda haka kai shiga kai kai taka tsantsan da su qatalahumullah zai yi kyau makarancin qur'ani in yazo nan ya karanta qatalahumullah daban yana bada ma'ana a ramma da ka karanto wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim humul adu fahdharhum sai ka ce qatalahumullah kai shu anna yufaku me dalili wannan yana da alaka da ilimin al-waqf wal ibtida ilimin a ina za a tsaya a karatu ina za a fara to kuma akwai wasu fa'idoji da yawan gaske wanda sun kai kayan raƙumi inda za a ɗauka waɗanda suke da alaƙa da inda ake tsayawa a karatu da inda ake farawa me dalilin cewa da za a tsaya a ƙatalar da ya fi shi ne asalin lafazin ƙatalar mulla lafazi ne da yake da ma'anar a fassara ta kai tsaye lafazi ne da yake bayuwa zuwa ga tozarta su da aibantawa da cewa Allah ya lalata su Allah ya ruguza su Allah ya tsine musu amma kuma a asalin larabci an sirka wannan lafazin da mamakin abin da suke yi shi yasa a larabci wani lokaci karkai mamaki in ka ji an ce qatalahullah amma kuma a yabo farai misali zaka iya jin wani balarabe ya ce qatalahu Allahu ma ash'ara qatalahu Allahu ma ajmala qatalahu Allah ma afsaha qatalahu Allah in ka tashi ba ka ce Allah ya tsine mai ba baka san larabci ba kenan me zaka ce ikon Allah wace irin waka ya iya wannan mutum shine ma'anan qatalahu Allah ana mun fahimta ikon Allah wace irin fasaha wannan mutumin yake da ita shine qatalahullah ana amma in ka bi gundarin lafazin ka ce ah qatalahullah an tsine masa kuma a ce ya iya waka a'a kamar a Hausa ne muna magana kai makiri a ban fada ba ni ba zan iya faɗan wannan ba ya faɗa bari ya ce S H E G E yawa ne sai ku faɗa abin da ya karanta ya faɗa S-H-E-G-E yawa a ce makiri ne misali kaga asalin makiri a yi makirci kuma makirci negative connotation yake da shi ma'ana abu mara kyau amma ka ce makiri ne akwai baiwa makiri ne akwai kwanya makiri ne kaga duk makiri ma shine malan qatalahullah maye ne eh kuma maye ai mai ta ba abu ne abin so ba amma anan positive connotation ne akan abu ne mai kyau mun gane yawa to amma amin amma anan qatala wallah din qatala menene qatalahumullah anan din mummunar ma'ana ce wacce take da bada ma'anar tsinuwa da tabbatar da cewa sun yi hannun riga da albarka sun sanya rigar da take tabbatar musu da fushin Allah qatalahumullah to akwai wani abu shi balarabe duk sanda zai yi magana kamar shi kamar koma ba balarabin ba duk sanda zai yi wata magana da take da ambiguity take iya daukar ma'ana fiye da daya to jerin gwanan kalmomin sai an samu abin da yake nuna me ake nufi yanzu misali a hausan ka ce makiri ne in kai shuru ba wani abu za ta iya ɗaukar komai amma sai a ce me ya faɗa a gaba me ya faɗa a baya bayan makiri ya iya ɗinki makiri ne haka shi kenan an san ma'ana ce mai kyau ta iya girki makira ce wajen girki ko kuma makira ce amma wajen girki makira ce wajen kisisina makira ce wajen annamimanci kowace makira makira tana ɗaukan ma'anarta to qatalahumullah anna yufakun anna yufakun tana bayyana wacce irin me ma'anar qatalahumullah haka nan a baya wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin alaihim duka munanan sifofi ne ku ga yadda aka jero ittakhadhu aymanahum junnata daya fasaddu an sabilillah biyu innahum sa'a ma kanu ya'malun uku ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا هدو فطبع على قلوب قلوبهم بير فهم لا يفقهون شدة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم بقي وإن يقولوا تسمع لقولهم تفسكو كأنهم خشب مسندة كي أنا ما بيني كأنهم خشب ترى مسندة قومة din siffanta su da cewa katako ne mummunan siffa ce to kuma katakon da aka jingine kaji goma yahsabuna kulla sayhatin alaihim wannan yana nuna ragwancansu yana nuna abin da suka boye na munafunci da sun ga tishu ya motsa ko leda ko wata faifan takarda ta motsa sai sun shiga razai sha ɗaya humul adu sha biyu fahdarhum sha uku qatalahumullah kafin a zo qatalahumullah sai da aka ambaci siffa goma sha biyu akalla in ma baka koma tun daga farkon surar wakil to kaga waɗannan siffofin guda goma sha biyu da suka gabata duka sun gama yi maka bayanin mecece ma'anar qatalahumullah tabbas cewa ba yabo bace ko siffa ce da take tabbatar da halakarsu da lalacewarsu anna yufakun abun mamaki ya suka yadda suka siya makansu lalacewa da taɗewa duniya da lahira duk da cewa ga hanyar gaskiya ta bayyana gare su amma suke juya ma hanyar gaskiya da tafarkin daidai baya suke juya wuyarsu suka gwammace su shiga halaka da lalacewa ba su bi hanyar daidai ba wa idza ra'aytahum mu koma farkon aya wa idza ra'aytahum nan an fuskantar da magana ga manzon rahama sallallahu amma ga duk mumini ake nufi da duk wanda zai haɗu da wani munafiki ba abun mamaki bane ka ganshi lukui lukui sumul sumul a zahiri maganganunsa a cike da fasaha amma kuma yana ɗauke da guba a cikin al'umma ta babin tunanin shi ta babin abin da yake fesawa wanda yake kawo ma addini koma baya wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim akwai fa'ida mai muhimmanci ana fa'idar ita ce mu daina ruduwa da zahiri mu mu daina yima mutane hukunci kawai saboda wane yana da riga mai kyau to shikenan yanzu za a girmama shi shiriri ta ne wannan jama'a ina al'umma za ta ci gaba tana girma mutane bisa riga tsumma ka gane kawai ka girmama wani saboda riga shiriri ta ne wannan saboda haka wanda kuma bai sa riga mai kyau ba shi kuma a wulakanta shi yasa shari'a ta ruguza wannan manzon rama sallallahu alaihi yace babu mamaki wani mutum da kuke gani a gefen kofa kuna ganin in an zo majalisa sai dai ku tura shi can ya sa wasu riga wata riga ba ta alfarma ba kila dukkan kuma alfarmarsa kuke ci kila in yayi rantsuwa da Allah Allah zai barantar da rantsuwansa sai kaga Allah ya umarni abin da ya rantse a kai ya faru wallahi a garin nan in na ce garin nan ba ina nufin nan ba duk wani garin da mai sauraro yake ciki da za a bayyana maka suwaye bayan Allah a garin da za ka sha mamaki ƙila ba wanda kake tunani ba ne suwaye masu alfarma ‘yan gata a wajen Allah a cikin mutane, wallahi kila wani mai tallan lemu, wani mai sai da kaza da kake rainawa kake wucewa wallahi kila su ne bayin Allah a wajen Allah wanda dukkanmu alfarmansu muke ci. Wallahi, ba riga wace ba waɗannan abubuwan na shiriri ta ba su ba ne, mota, gida, duk wannan. wani ma'auni ne da mutane suke auna ba shi ne abin la'akari saboda haka duk al'ummar da take lissafinta tun daga farko har ƙarshe akan kawai abin da ake gani na kyalkyali to ba inda za ta je me amfanin rigar da aka yi ado da ita amma an ƙawata jikin da babu komai a cikinsa sai munafunci da girman kai da annamimanci da fitun gwila da fito na fito da addini me amfanin rigar me wace rana ta yi me amfanin gidan da ya ƙasaita amma a cikinsa ana saba ma Allah a cikinsa ana shirka a cikinsa ana fito na fito da Allah ina ranan wannan girman gidan da abin nan kyan da yake da shi a zahiri mun fahimta sau da haka al'umma sai ta canza lissafi a kan wannan mun fahimta ko wucewa ka zo yanzu yanayinmu ya zama yadda ka zo a haka za a auna ka a haka za a girmama ka idan ka zo da yar shiga mai kyau da yar mota mai kyau farashinka daban idan ka zo ha sannu haka in ka zo da mota mai kyau kana tafiya ka ce ina ne da Allah anguwa ka za bari in shigo in kai ka saboda an ga yadda ka zo amma wani ya zo da Allah ina ne waje ka da Allah ga can bican mana ka kuskure ne jama'a mu rika girmama mutane bisa kasancewarsu mutane waɗanda suka cancanta a girmama su mun fahimta wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim anan akwai wata fa'ida har yau halwara yau ita ce shi munafiki ko kuma wanda ya san shi konko ne kullun yana kokarin ya fisgo adan zancen da zai dan kawata shi ne ya zama na ya rufa mai asiri mun fahimta amma shi bawan Allah na gaskiya shi ba ruwansa zai faɗi abin da yake cikin zuciyarsa daidai abin da Allah ya sanar da shi na daidai ko kuma daidai abin da yake ganin shi ne daidai kawai fa'ida ta gaba wa in ya ƙulu tasma liƙaunihim ka annahum hushubun musannada kafin fa'idar hushub lafazin hushub lafazi ne wanda a ƙur'anance a larabce yana da yadda ake karanta shi fuska biyu ko ka ce ka annahum hushbun musannada ko ka annahum hushubun musannada da bamman shinun ko kuma da ka ɗaure shinun makarantar da suke karanta hushbun akwai kumbul akwai kisa'i akwai abu amur akwai ibnu kafir kamar yadda al'imamu shafi yake cewa wa ba'di wa ansari biya ibafatin wa khushbun sukunu ban mizadari ban hala na tunawa da karatun da wa ba'di wa ansari biya ibafatin wa khushbun sukunu ban mizadari ban hala وخف لووا إلفا بما تعملون صف أكون, بو أكون بواو وانصب الجزم رفلا وبالغ لا تنوين مع خفض غيره لحفص وبالتخفيف عرف رفلا نجي الإمام الشاطبي ينا بياني أكن yadda makaranta suka karanta lafizan wannan sura cikin kira'o'in ko yadda ake karanta wasu daga cikin lafizan wannan sura shine abubuwan da ya ambata wa ba'di wa ansari wannan yana da alaka da suratu as-saf min ba'di yasmuhu min ba'di min ba'di yasmuhu ahmad ko min ba'di ismuhu ahmad ko man ansari wa ba'di wa ansari sai yace biya'i idafatin wa hushbun sukunu dhammi zada riban hala zada riban hala waɗannan duka makarantan ƙwar'ani ƙumbul da riban kisa'i kenan ibn kathir da abu amr sannan sai ya ce wa haffala wau ilfan ita ma tana tare da mu a wannan sura wa haffala wau ilfan bima ya'malu nasif wanda ya karanta lawwaw ru'usahum ko lawaw ru'usahum ilfan al-imam nafi' shine ya karanta lawaw ru'usahum ilfan bima ya'maluna karshen suran nan hmm? wallahu khabirun bima ta'malun ko wallahu khabirun bima ya'malun ko to sif shu'ba shine ya karanta bima ya'malun har zuwa karshen abubuwan da al-imam shatibi ya ambata akan waɗannan lafuzza na wannan sura mai albarka to fa'idar da suke da alaka da khushubun musannada ita ce fa'idojin sun kai biyu ko uku na farko a kamanta ɗan adam da katako ma an gama nuna cewa ya lalace mun fahimta katako yanzu a cikin waye zai yadda a kamanta shi da katako ko ice to amma ai katako yana da ɗan ƙarfi in kana da ƙarfi a ce yana da ƙarfi kaman katako za ka yadda? shi yasa ko a wajen larabawa tintini da har yanzu duk wanda aka kamanta shi da katako ko duk abin da aka kamanta shi da katako to an nuna cewa ya zama lower class ne bai da darajar da ake so ya zama yana da ita ɗaya daga cikin mawaƙan wannan zamanin yana cewa yabnal walidi ala saifan tu'ajjiruhu fa kullu asyafina qad asbahat khashaba yabnal walid ala saifan tu'ajjiruhu fa kullu asyafina qad asbahat khashaba yana magana akan yadda kasashen larabawa ne suka zama wani iri musulunci yayi kasa daulolin da aka sani sun shahara garuruwan da aka sani su Baghdad su Syria su Palestine da aka sani da cewa a mabubbugar jarumta ne to yanzu kuma duka abubuwan ya ya canza salo shine yake cewa ina irin su Abdul Malik al-abun nan al-abun nan al-Walid waɗanda suka shahara da ɗaukaka kalmar addini da ba musulunci gudunmawa da kariya ya ce wai ba za ka ɗan ba mu wani takobi ko da aro ba ne fakullo asiyafina qad asbahat khashaba dukkan takubban wannan zamanin sun zama katako sun zama katako kun ga sai siffanta takubba da cewa sun zama katako saboda aibanta to me amfanin ga takobi ba a tsara wuya wani ba kaifi ya zama bukata ko bai da amfani kenan saboda haka a matakin matakin farko munafikai an siffanta su da cewa katako ne ko katakai ne wanda wannan aibu ne to idan kana so ka ƙara fa'idanta sai ka ɗauko katako sai ka kalli siffofin da yake da shi a haka ake samun fa'idoji duk wata siffa mummuna ta katako sai ka ce suna da ita katako yana iya tsayuwa da kanshi to ka annahum khushubun musannada munafikan nan ba sa iya tsayuwa independently kullun da a parasite sai dai sun mannu da wani suna mannuwa da musulmai amma kuma suna manuwa da su domin su cutar da su amma kuma suna shan jininsu kamar kaska idan aka cire ta daga jiki kuma ba za ta rayuwa kaga wannan mummunar sifa ce ka annahum khushubun musannada katako kai wanda yake tsaye aka kafa shi yana da rana yana da amfani din kila da shi aka yi fila da shi aka zuba kankare da shi aka yi kaza amma in an jingine shi ne fa bai da amfani inda mai amfani ne da tsayayye ne ka annahum khushubun musannada fa'ida ta gaba ka annahum khushubun an sanya katakon in plural ba guda ɗaya bane katakai katakai waɗanda aka jera su kuma aka jingina su katakon da yake nan sai ga wani katako kusa da shi nan wannan ya san akwai wannan amma kuma suna iya haduwa to haka munafukai duk da cewa suna haduwa amma ba sa tsina nama kansu komai sai yaudaran kansu kawai kamar yadda kata akwai guda biyu a jere ba wanda yake fa'idantar da kowa a cikinsu ko kuma wata fa'ida ta gaba katako gashi da tsawo a zahiri shi ne siffar jikinsa ta dogaye ne don dogo na daga cikin siffar kamala da kyau ko to ga tsawon amma na banza kamar yadda katako yake gashi sambalbal sambal amma kuma an rasa abin da za a yi da shi sai dai a jingine mun fahimta duka waɗannan siffofi ne waɗanda suke da alaƙa da hushubun musannada yahsabuna ko yahsibuna wannan kira'o'i ne ingantattu ash-shatibi yana cewa wa yahsibu kasru sini mustaqbalan sama ribahu wa lam yalzam qiyasan mu'assala hmm ibn kathir da abu amr ko ahlu sama sune suke karanta yahsibu duk inda yahsibu yake am yahsibuna anna la nasma'u ayahsibu al-insanu ko allan najma idama am tahsibu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun ko da makamantan su sai su karanta yahsibu sauran makarantan kuma su karanta yahsabu to yahsabuna ko yahsibuna kullu sayhatin alayhi saboda munin halin munafikai duk inda aka yi wani motsi sai su ɗauka kamar za a tona musu asiri ne da sun hango wasu mutum uku a can suna tattauna sai su ɗauka wata aya ta sauka ne ana magana a kansu da an ce manzara masu sana ya ce a zo ya sibu na kulla sai hatin alai da sun ga annabi sallallahu ya hau mimbari ya sibu na kulla sai hatin alai da sun ji cewa ga wani abu za a yi yanzu sai su ɗauka za a tuhumci imaninsu saboda munafuncinsu wanda kuma wannan siffa ce ta duk mutumin da halayensa suka munana dizzatan shi shi ma sai ya zama mummuna idan sa'a fi'lul mar'i sa'at dununuhu wa saddaqa ma yataduhu min tawahhumi yanzu barawo da ya shigo cikin duhu da ya ga wani duhu kila duhun bishiya ne sai ya dauka an biyo shi ne sai ga ya ƙara tsorata saboda mugun nufin da yake cikin zuciyarsa ko wanda zuciyarsa ta cika da munafunci da ya ga ana yin wani abu wanda shi bai gane ba sai ya dauka shi ma ana kulla masa wani munafuncin ne me dalili saboda kowace ƙwarya idan ka karkata ta da abin da ke cikinta abin da ke cikinta shi yake fitowa to cin da shi zuciyarsa ta cika da munafunci sai ya ɗauka duk wata magana ita ma maganar munafunci ce irin wannan halin na munafukai shine Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labari akan su yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u inna Allaha mukhrijum ma tahdharun ya ce munafikai suna jin tsoron a saukar da wata ayar da za ta bankaɗo sirrin zuciyarsu kulista haziku ku ci gaba da makirci ku ci gaba da sheke ayarku ku ci gaba da abin da kuke aikatawa inna allaha mukhrijum ma tahdharun abinda dai ba kwa so a sani Allah sai ya bankaɗo shi sai ya bayyana abinda zukatanki zukatanku ke dauke da shi to kuwa ba a yi ba da Allah ya dinga bayanin wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum kaga minhum minhum dinnan ai ta bankado asirin su shi yasa daga yakin al-ahzab al-khandaq kenan da yakin banil abin nan ghazwatu banil mustaliq da tabuka waɗannan yaƙoƙin guda uku ko hudu da haibar to suna da cikin yaƙoƙin da aka bankaɗo sirrin munafukai shi yasa yawanci ko a ƙur'ani ayoyin munafukai duka suna da alaƙa da waɗannan yaƙoƙin ne guda uku ko hudu ka shiga ahzab أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد سلقوكم بألسنة حداد بك جاي دي دي وإن يقولوا تسمع لقولهم أشحة على الخير ashihatan alal khair yayi daidai da yaquluna yayi daidai da humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu yayi daidai da المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم riƙewa da rashin ciyarwa ashe hatan alal khair Allah ya ce ulaika lam yu'minu fa ahbata Allahu a'malahum wa kana dhalika 'ala Allah yasira yahsibuna al-ahzaba lam yadhhabu wa in yati al-ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna an anba'ikum wa law kanu fikum ma qatalu illa qalila daga cikin maganganunsu aka bankaɗo qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila daga cikin maganganunsu law ata'una ma qutilu daga cikin maganganunsu la tunfiqu daga cikin maganganunsu la yukhrijanna al-'azw da sauransu dai so duka waɗannan ayoyin sun bankaɗo sirrin munafikai sun ɗaga su a bainan jama'a sun nuna cewa ba su da nauyi babu komai a cikin zukatansu sai munafunci wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsibuna kulla sayhatin alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahum Allahu anna yufakun tunda ana nuna lokaci bari mu cike da baitin jarir jarir dan uwan ko abokin faman farazdar da al'akhbal to akwai wata kasidar da yana aibata ma ƙabilar taglib ƙabilar taglib ɗaya na daga cikin ƙabilun laraba wanda shi akhbal ɗinnan ɗan ƙabilar waƙar nan tana daga cikin manya-manyan zambo da cin dunduniyar da aka yi ma wata daga cikin ƙabilu wani abun ma ba zai iya fasarwa a mimbari ba to amma daga ciki wanda yake da alaka da yahsibuna kullu sayhatin alaihim shine jarir ya kalli akhtal yake cewa ku saboda ragwantar ku da rashin jarumtakar ku ku ne fa ɗaya daga cikin ku kamar kai mazilta tahsibu kullu shay'in بعدها آه خيلا تكر عليكم ورجالا تندا akai dauki ba dadi da kabilar ku a yaki kaza aka lakuci hancin ku aka aka aka kai ku kar tun daga ranar duk wani dan kabilar ku duk abin da ya gani duk motsin da ya ji sai ya firgita ya dauka da wakai ne suka kawo hari duk wani wata murya da ya ji an ɗaga sai ya ɗauka kiran yaƙi ake yi razani na har abada ya shige ku ya bi jininku saboda ku ƙabilar taglibawa ne masu rauni kaga ai zambo ne wannan an fahimta so kaga wannan yana daidai da yahsibuna kulla sayhatin alaihim ka fahimci yadda Allah ya ya siffanta rauninsu da tsoronsu da munafuncinsu komai sai da ya kai duk wani abin da za a yi kawai za su ɗauka kamar za a tona asirinsu ne saboda tsabar zukatan sun cika da munafunci Allah ya kare mu duka jama'a wannan yana nuna mana aibin munafunci ka yi ƙoƙari ka nesance shi ka yi ƙoƙari ka zama a rayuwarka a mu'amalarka da mutane ko murmushi za ka ga wani ka yi ya kasance murmushin yana fitowa ne daga zuciyarka karka yi murmushin munafunci mun gane ka yi murmushin gaskiya abinda ke zuciyarka shi yake fitowa a fuskarka shi yake fitowa a maganarka wannan siffa ce daga cikin manya-manyan siffofin bayan Allah managarta Allah ya azurta mu da wannan siffar Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya ya bamu ikon riko da ita Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma inna nas'aluka 'ayshan qarra wa rizqan darra wa 'amalan barra Allahumma inna na'udhu bika an naqula zuran aw naksha fujuran يا سميع يا قريب يا رب العالمين نعوذ بك اللهم من النفاق اللهم إنا نعوذ بك من النفاق اللهم إنا نعوذ بك من النفاق في قلوبنا وفي أعمالنا وفي ألسنتنا يا سميع يا قريب يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين ويوم يقوم الأشهر من الناجين وارزقنا مرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في على جنان الخلد وارزقنا شربة روية من يده الشريفة لا نضمع بعدها أبدا احفظ احفظ اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقائدين وراقدين ولا تشمت بنا الآداء والحاسدين نسألك اللهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت على كل شيء قدير أنت الفرد لا, لا ند لك وأنت الأحد لا شريك لك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كت- في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا وقائدنا إلى جناتك جنات الخلود اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك يا سميع يا قريب يا رب العالمين أن تعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اقض لنا جميع حوائجنا اللهم اقض لكل واحد منا حاجته اللهم أعط كل واحد منا مسألته اللهم حقق لكل واحد منا أمنيته اللهم ب- بلغ كل واحد منا غايته يا سميع يا قريب يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول لنا ولا قوة إلا بك ربنا اللهم فتقبل منا وأعطنا سؤلنا يا سميع يا قريب يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين